الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واعتنى بهدي إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da kara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya tsara mu a wannan majalisi lokacin darasi na wannan majalisa ne na shirin na umarcin jirgin yau muna rana ta litinin sha shida da watan rasha aban hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar wanda haka din ya yi daidai da ashirin da shida da wata na biyu shekara ta dubu da ashirin da hudu يقول الإمام المسلف رحمه الله تعالى فإن اتوت درجاتهم yace idan wannan masu gadon asibban nan wanda kowa inda shi ɗaya rage da shi gado gaba ɗayan nan sai suka yi daidai wajen darajarsu matsayinsu da masana ce ka an ya kunu kullum ikhwa kamar a ce duk gaba ɗayansu ‘yan uwanka ne yayinka ne da ƙannunka ai darajarsu ɗaya ce ko au kulluhum a amaman ko duka yan uwan babanka ne wannan wan babanka ne wannan kanan babanka ne wannan wan babanka ne wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya wannan ko wanda suke uwa ɗaya ai wannan uba ɗaya au kulluhum abna ikhwa ko kuma ɗiyan yan uwanka ne wannan ɗan uwanka ne wannan ɗan kananka ne haka da suke darajar su ɗaya wa nahu zalika da abin da ke kama da haka to fa aulahum man kana al-abawayn to yanzu an zo ga sun taru yan uwa sun taru kida to wanda ya cancantar gado a nan wanda ake uwa ɗaya uba da sai ya ture wanda ake uba da tunda kowanne ai shi wanka ne kuna uba da shi ko wa ne kuna uwa ɗaya uba da to wanda ake uwa ɗaya uba da su ture wanda ake uba da وهذه المسائل yake cewa da annahu aqwa qarabatan min al-akh yace domin wanda awil am da ab wanda ake waje uba da yayi kusa daga dan uwan da ko kuma da ammi ko kuma ammin da ake na wajen uba daya ba waje uba daya aw bin al-ammi ko kuma dan ammi shi wanda ake uba daya wala hu zalika da kuka ce wani kenan yanzu misali da za a ce baka da kowa masu gadan ka babu kannuwanka babu yayinka babu kominka kuma babu yan uwan babanka amma kanan babanka wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da babanka ga ɗaya shi kuma akwai wan babanka wanda suke uba ɗaya da babanka shi ma ga ɗaya shi to yanzu wanda za su yi gado wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya shi ne kenan yanzu a gado wanda ya yi kusa shi yake turiya wanda yake ne wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya sai ture wanda ake uba daya na'am wannan yake cewa wala mu zalika da mafarkin wannan wa hadhihi masail kulluha mujma'un alayha wannan duk gaba ɗaya malamai sun yi ijma'i akan wannan masaloli wala mu zalika walillahi alhamd yace nan wa ala wajhi al-umum malam ce kenan a takaice a jumulce zamu ce fa innal asabata yuqaddamu minhum al-aqdamu jihatan yace ina aka samu ɗan uwa asibai wanda kowa da shi ɗaya rage zai iya cinye gado gaba ɗaya to za a gabatar da wanda yi gabata wajen kote fa in ta sawo fil jiha idan jiha ta yi duka ɗaya ne ƙuddimal aqrabu daraja kenan yanzu misali a ce duk gaba ɗayan su ɗan uwanka ne uwa ɗaya uba ɗaya a sun yi daidai sai a ce to yanzu yan uwanka ne duk uwa ɗaya uba ɗaya to amma yanzu sai su nan wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya da wanda ake uba ɗaya saboda haka sai wannan wanda ake uba ɗayan suka zama su suka su ne a wannan kotun babu wancan kenan yanzu sai a diba ga cewar wane ne yafi kusa a nan dan uwa wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya ɗiyansu sun yi yan uwa wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya kote shi kuma dan uwa wanda ake uba ɗaya shi kuma ya yi ɗiyan wa'incan kusa Eh, kenan shi kuma ya yi ɗiyan wa'incan kusa to shi ne sai a gabatar da su ɗan ɓangaren kusansu ya ce fa in ta sawo fi daraja in sun yi daidai wajen daraja haɗilo ƙuddimal akwa ƙarabatan idan sai a diba wanda yi wajen ƙarfin kusantaka wani kusantaka ta fi ƙarfi kama ƙara ja'abari ya ce fabil jihati taqdim ya ce idan aka zo gabatar da magada ya ce ɓangaren na harko jiha ake kallo a gabatar wanda jiha ta yi kusa sun ma bi ƙulbi sannan kuma a ga kusanci wa ba da mata ƙadimu bi ƙuwa ya ce na uku sai a gabatar wajen ɓangaren ƙari ya ce su wannan a ji'ala ya ce kusan ya kan ij'ala na'am هو في أسباب النسب المتعصب من أنفسهم فإن لم يوجد أحد منهم فلا أسرة مع الدين ولك الموت أو المنصفة فإن لم يوجد واحد منهما ورفع أسرة الموت أو المنصفة فالأدم ورفع مو الموت فإن لم يوجد ورفع أسرة فإن أدم على أصحاب الجنود فإن أدم في فرج
ya ce to hada tafsir wannan bayani da aka yi ɗaya bayan ɗaya kuma fi asabatin nasabi su ne asibai yan uwa na nasaba na dangantaka almuta asibi na bi anfusi wanda kowa yake matsawa da kanshi kenan wanda bai faruwa fa in lam yujad in ba a samu ba wa'innan ɗan uwan hadumin ba samu ɗaya daga cikin su ba wala asabatan ma'algai sai a koma asibe wanda su ko wani yake matso su su ma sai aka rasa ya ce to yanzu da za a yi wa rasa da mu'utiku awon mu'utika wanda ya yanta bawa yanzu kuma shi zai yi gado kenan in ka yanta bawa ai kai ne mu'utiku yanzu ba shi da asabbai yan uwan shi za su gari ba shi da iya ba shi da iya uwa da su asabbai ne to kuma yanzu sai a komo a ceto asibatun ma algairi wanda su kuma wani yake su zama asabbai wanda da ba asabbai ba ne yanzu kamar misali kiyamati asibati amma ba algairi inda dan uwanta ne take asiba ko in bata da dan uwa namiji ta zama asiba bata zama yadda ba ta bil farad ita asalin mace in bata da dan uwa to tana cinye da farad ko da iya ce tace kenan tana dan uwa shi ake ce al asaba ma al gairi to in an rasa asibe waɗancan masu kusanci da kansu to sai a samu wanda suke asibai wanda kuma wani yake matsa su to shine zai ce idan aka rasa su to yace to yanzu kuma wanda ya yanta an dawo kan wannan maula almu'tiku aw almu'tika mutumin da yan tabawa yanzu tun da bawa bashi da magana kai zaka shiga da ko kuma ta da yan tabawan ta to fa in udimu yanzu su ma da suka yan ta su ma an rasa su yace maula almu'tik wanda ya yanta kuma iya da wani maula nashi to shi ne zai ci gado ka san abin yayi nisa da yaku yawwa fa in lam yujad in ba samu ba warisa asabatu shi ma yan uwan wancan maulal motsi yan uwan shi asabai za zo su ci gado sai an cinye da wannan gado fa in udimu na ka rasa an yi sadiya yace rudda ala ashabil furu kawai yanzu abin da za a yi sai a yi raddi ga wasu ci da farzi shi yasa wannan shine zance mafi linjaye akan cewa mai ci da gado da farzi ma in ta yi zahi ana mai da mishi ana mishi raji wanda ko malamai sun ce dalilin su hadisi na jami lokacin da yake faɗa yana cewa ba wanda zai gaje ni ya rasu Allah ya ce illa na tulli sai diya ta ɗaya kenan ga auka a nan inda da akwai kuskure da an gyara ita ku alali an zama mace ita ɗaya bata cin ya gaji to amma in abu ya yi zahi an rasa duk in an zaga nesa nesa yan komar za su iya cin gano duka an rasa babu maimakon akai baitul mal da ake ce akai baitul mal to su wanda suka ce ba ka bai kuma sai a maida wa masu ci da farbi cinye masu ci ko mata ne yanzu wanda da bacin abin da za a ba su an kaddara an ba su ba su da ƙari to yanzu an rasa wanda za a ba maida mun za a yi ai kun san sauran mazabobi kawo malikiya su ta suka a betulmar za a kai shi to su kuwa suka ce a kawai in an rasa a kai shi masu ci da farin a basu yanzu ba ta koma ta ce kamar zama asu ba yawwa kuma wannan masala in kundi ba ta fi kari tun da in aka ɗauka a kai shi betul mal nawa ne jama'ar gari ne kowa wani ci alhali kuma da masu gadon shi kadai an basu farari a yanzu zama masu sauran gadon shi yanzu misali a ce ya ɗaya na kabari a duniya bakka da mata bakka kowomi bakka da bakka da yanzu musamman a ce irin mutumin nan da ya zo ne daga wasu kasashe na nasa wasan ba dange shi kada a nan mata ce ita ma mata ta hita da su sai bar ɗiyar shi ta kwara ɗaya ta idan aka bata gado a goni rabi za a bata to an laida ko yana rasa za a ba shi ne suka ce kawai a maida mata su wanda mazafi suka ce a yi a kai shi bai tilmal azuma suka suka ce a zuwa musu tun da hadisin jabir ta yi illabu na tulli sai biyata kuma annabi su sallan bin shi magana akan wani magana da ya faɗi su ai ka ga wanda ya kuskuren ai ya gyara mushi nan ku ba yi ba kuskuren ai ba gyara mushi da zo da ke nan ku a ɗauka kuma in ka ba kai ba yanzu da a ce ga ɗiyar tashi misali ya bar miliyan goma an ɗau miliyan biyar an bata ko ina ba shi da mai ƙaru da ɗauka kai bai su ma da ba da ya shi wanne farawa ne shi ba kai mutum zuwa za ta ci tun da tana biya ita miliyan biyar kin da aka bata ma ya biya mata bukata tana son ta sayi gida ta samu abin da za ta ci sai da ba ɗauka gadon ka ta bata gaba ɗaya to shi ne yake cewa rudda ala ashabil furud sai a maida ga masu ci da faradi su cinye dukiya gaba ɗaya yace fa in udima zu faradin in aka rasa mai ci da ganar da za a mushi raddi da mai raddu a lai ya ce wa rasa zawul arham sai a bincika in yana da yan uwa wajen uwa ai bisa cin gado ku to yau ta yi zai da a kai betul ma aka ce a je a nemi yan uwan uwan shi ma da iya ba su kaga kenan wannan ke nuna maka kaiwa betul mal bai da ƙarfi ta yi zahi yanzu an ce a nemi ɓangaren da da asali ba su da gadon yanzu a nemi musu a ba su kuma haka yake sai ya kama da
وأربعة منهم طيبين أثبت الناس الأكل هنا الخواتم ويقسمون هم وإياهن مع ورث للذكر مثل أبي الأنثيين وهؤلاء الأخوات يكون حينئذ الصداق
yayi to kun ga wasu alamta ba ta dashi yace wa arba'atun minhu akwai mutum hudu ay min al asaba bin nafs wanda suke asube ne da kansu ba wani matso su ba suke cikin dukiya gaba ɗaya da kansu ba sai da dalilin ina akwai wani ba ito akwai mutum hudu asibe yu asibuna akhawatihim ita suna yin sawa ƴan uwansu mata zama asibe su asibe ne bin nafs su da kansu suke zama asibe to yanzu dalilin samun sasa ƴan uwansu zama mata asibai wai ƙasar su muna sarawar dukiya tare sun wa iya hunna da su da ya ce ba wani tuli zakarin suna haɗin in saye namiji a ba shi da mamata biyu wa haula ya aka wafi ya kunna yi da idin ya ce wannan ƴan uwan mata a wannan lokaci za su zama to asabatin bilgairi asibai wani ya sa suka zama asibai asali da ba asibai ba ne amma zama asibai kenan yanzu misali yana da ciki misali ɗa ai kun ga ɗa asibi ne ku haka ne ku asibi ne yanzu ɗa zai iya cinye dukiya in shi ɗaya rage gaba ɗaya ba zuwa wani a tara ɗan uwan uba wani wani duk ba tara su shi zai cinye dukiya gaba ɗaya wanda suke gano da shi kawai uwaye da mata ko tuna shi ɗa ne to yanzu da aka zo sai aka yi ɗa ne da ɗiya asali inda ɗiya ce ita kaɗai kenan bai za a yi nisbi za ba matashin wani abu banda wannan nisbi kiran ko da wani abu ya saura ya dai a tare wasu yan uwan a ba su sai dai mun je wannan matsalar da muka wani ta azu to yanzu tunda tana da dan uwa yanzu ta koma mai asabatin bilgai ta zama asiba wani ya sa ta zama asiba da ita kadai ba asiba bace ita ba asiba bace bil nafs amma dalilin akwai dan uwanta to shikenan ta zama asiba amma bil ghairi da wani to yanzu ya za a yi wannan dukiya da aka bari yanzu a nan kaɗai za su raba da ita ɗan uwanta da ita kan su da su sai a raba dukiya gida nawa gida uku misali mu ɗauka miliyan tara ya bari namiji ya ɗau miliyan shida ya ta ɗau miliyan nan miliyan yanzu ka ga a nan ya zama asibitin birgi kenan dalilin wannan ita ma ta zama asiba ta muje ba da su yi zanen su أي هؤلاء الذين يأسرون أخواتهم الإبن وهو يأسر حق أخته أو إخواته واللاتي هن بنات البني فإن كان معهم صاحب فرد أخذ فرده ثم اقتسم هؤلاء الأولاد مع بقية وإن لم يكن معهم صاحب فرد قسم المال كله ويكون متكلم هذه الاصول قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم شركة لكل حد انثيين هذا مجموع عليه بين الاهلين to yayi to sai ya ce wa'annan wanda suke sa ƴan uwan nasu mata su zaman to a shiga ga su nan wahum ay haula da zuwa asibun akwatihim al ibn akwai da shi ne muka yi misali da kan yanzu ko to kun ji da al ibn shi ne na farko yu'asibu ukhtahu yana sa ƴar uwar ta zama asiba kire ta ba a barin komai tare da ita inda mace ce kaga ba dole aw akhawati ko ƴan uwan shi mata da yawa kaga yanzu mata ko su ɗari ne ba sa iya cinya gaba daya in suka ɗauka farji ne sauran dukiya wani abu da aka yi. amma dalilin mata 90 namiji ɗaya zo sun zama asibai duka za su cinye dukiya yake cewa wallati kunna banatul mayyit wanda in ka kalle su kuma hadiyan wanda ya mutu ne to amma da bisa zama asibe da kansu sai namiji in akwai bisan sa kuma namijin abin mamaki ko da kasa da su yake a ce dan dane shi fa in kunna fa in kana ma'ahum sahibu faradin in akwai mai ci da faradi tare da su kenan kamar mata ko su karkarni a kada faradahu ya karɓi faradinsa ya bai abu shi abin da za a bashi nashi sun makata sama haula il aulad ma baqiya sannan yanzu ƴaƴan nan da suka rage duk abin da ya rage za su gado tun da an samu namiji ya musu asirci wa in lam yakun ma'ahu sahibu faradin in gwada da farko ma babu wani mai ci da faradi sai su wa'annan ƴan uwan da aka samu mata da aka samu namijin nan to tunda babu yake cewa iktasamul mala kullahu su raba dukiyar gaba ɗayanta o ya kullu zakar misil hadul insayin namiji a bashi daban mace biyu saboda Allah ta'ala ce yusikum Allahu fi auladikum lid zakar misil hadul insayin namiji a bashi daban mace biyu wa hadha mujmun alai bayna ahli ilmi wannan mas'ala ita ba duk gaba ɗaya malamai sun yi ijma'i ce bismillah mala
وكانوا من الذين يسلمون أخواتهم ابن الابن وهو يأتي أخته أو أخواته وهن بنات الابن في الآية السابقة وهذا المرء عليه من قامة أهل الإله وابن الابن أيضا يأتي البنات يتحدثون إليه ويأتي كذلك من إذائه من إذائه من بنات أمه وبنات عم أبيه وكلما نزلت فلذته بعد من أسره هذا المؤمن
to yayi yace wasani na biyu a wannan hudu wanda suke sawa ƴan uwansu zaman to asibai mata min alladhi yasibuna akhawatihim min alladhina yasibuna akhawatihim wanda suke sa ƴan uwansu mata su zaman to asibai ai mun yi na waduwa muka ce ba yanzu kuma jika ibini ibini kenan ibini ɗan ɗa mai kenan jika ai ibnul ibn ɗan ɗa fa huwa yu'asibu uktahu sai ya sa ƴar uwar shi ta zama asiba a ce su yi ko shi iya da ƴan uwa mace kaga da ita ɗaya ce ba su cinye dukiya gaba ɗaya ba amma zina ta samu ɗan uwanta sai ta zama asiba wa hunna banatul ibni kaga su ma irin shi ne ɗiyan ɗa ne jikoki ya zama asibi sai ke cewa al'ayatu sabiqa wa hada mujmu alayhi bai da amma tare wannan mama da sun yi ijma'i akan nan kenan idan yanzu mutum ya mutu babu iyan shi yanzu aka samu ga ɗan shi can ɗan ɗan shi jikan shi amma tare da shi akwai mata diya to wannan mata inda su kaɗai ne ba sa iya cin ya gado gaba daya to yanzu wannan dan kwan ɗaya da suka samu ya mena su a tubbai jika sai ka cewa wabin ibn aidan masal da muka gamu kuɗa zuwa ta zo ya ce ɗan ɗade banda wannan banda ya sa jika kenan ko banda ya sa ƴan uwan shi mata su zama a tubbai yana sa wani ma ya ce yu asibin banati iya tsatso ma yana zama a tubbai idan ka jina idan in sun buƙace shi tun da iyan tsatso yanzu za su buƙaci jika eh ɗiyar tsatso yaushe za su buƙaci jika ɗiyar tsatso mata kira ɗiyanka na cikin tsatsanka mata yaushe za su buƙaci wannan jikan mabu yawwa mabu da kira in ba su da ƙane kowa da in ba su da ƙane kowa ki hada su mai sunan ba su ci da farin kira ƙasa za a ba su farin ba za su ne dukiya gaba ɗaya ba to yin bukata ta kawo zuriya da babu jika a da zuriya da yaka yaka zo da kai za mu gado sai zai gamu da su sai na idan zama a cikin eh amma kuma in suka zo yanzu abin da za a yi dukiya ce za ta yi saura ba sau da haka kenan su za a hudda haƙƙinsu a ba su saura shi can a ba shi da in dai akwai shi ne dukiya ba ta saura gaba ɗaya za a rage ta tun da sun ɗauko shi ya za a fita idan suka buƙace shi wayasib ka zalika ban bi izai hairo banda su ba da jika yana taimaka wanda suke daura da shi min banati ammi iyan dan uwan baban shi su ma mata ne a can iyan dan uwan baban shi hairo shi ma da jika sai zo ya jayo sai ta kuzo yace wa banatu ammi abi da kuma iyan ammin baban shi yace wa kullama nazarat darjatu duk lokacin da darajar ta sauka shi wanda ya ƙara yin baya ita za yake cewa nazarat darjatu wa kullu ma nazar darjatu zarat man yu'asibu kenan wanda zai san zama asibi zai ƙaru kenan kullun ya sauka ƙasa ai wasu zai shayo kuna gane da kyau yanzu kan misali a ce can can can ya sauka ƙasa to inda ran baki baki ne ai wa'ancan na baya ƙarin zai to yanzu tun da ya sauka ƙasa kenan duk yan hanyar nan mata jawo zai yi jawo zai su shiga ɗaya tun da shi bai da ƙarhin da zai ture su su kuma su rikin za su cinye dukiya yanzu kowa ya rika bukata da ce can da akwai jiga jiga jiga sai ku kawo shi in aka kira shi sai zama mai zama asibi to shi ne shi lokacin da ya ƙasa to zai ƙara wanda za su ci gado shi sa maza ana ta gado tana da wahala wa za mu ji mu wale bai na amince a cikin wannan magani ana iya tsayarar gero ta ba ku سبحان الله وبحمده sai an ƙari karatu ba sai a kusa na suna wani kare kawo tare zana kan rafa kai yawon ba an yi darasi ma bariya can ƙarshen su tsira ta ƙasa
الفائد ضمير للحكم ضمير الرجوع رجل يقول به توصيف علامة يقتضي الخطأ وهؤلاء الجميع ولا يكفي محل الشر بالله لم يكن فيهم الموضوع عملية في محل الأمر خبر آخر وهي مثل قال أيضا معناها وجودها ليس يوجد أن يسبقها نفي أو نحي مثل قول الله أو لن نبرح عليه حتى يثبت على موسى يسبق نبرح على مسلوق بالنفي وهو لم نعم يدل على الاستمرار
sai malam yake cewa Allah ji kansa ma bariya yace ma bariya tufidu istimrar tana ba da fa'idan abin nan zai ci gaba ya ci gaba ma'ana bai yanke ba ai istimrar ma'anar khabar ma'anar labarin tana nan ta ci gaba ta yanke ba bin nisba ne alaƙaci bin mutala ɓangaren alaƙarsa da mutala misir kamar da aka ce ma bariya mu'minu ya zukuru rabbahu mumini bai gushe ba yana ambaton ubangiji ai mumini kullum yana ambaton ubangiji ko kenan ma bari ya istimrar har yanzu kenan kenan kullum mumini yana ambaton ubangijinsa to sai ma da yanzu da abin da su yace ma bari ya fi irin nasa fi'ili ne mai shayi hukumcin abin da ke gaban shi canza ma'ana almu'minu yace da aka ce almu'minu isun ma bariya yace sunan ma bariya ne kaga kenan yanzu ba mutala bane da ku asali ai mun mutara ne marfu'un shi wa na wuce rafa wala wata rafi adamma ramma ga shi na aka ce almu'min yanzu kurun filin muzarin marfu wala wata rafi adamma ina fa'ili lamirin musafir ta kadiru huwa yanzu kuru ai huwa rabbahu mafa'ulun bihi mansub ga shi na وعلامة نسبه الفتى إتما قتنا أيدي والهاء الأكتر ربه لمير شكو لمير لغائب ولبيانا مبني في محل جر وأن أكا جنيش أقول جر مضاف إليه كلا مضاف مضاف إليه ده رب ده ده هؤلاء وجملة يذكر ربه إيش تو غبا ده كما جملة لك كما تا إيش جملة تذكر ربه إيش في إليا جملة في إليا في محل نسب ta zo gurin nasaba khabaru ma bariya shine labarin ma bariya kenan yanzu anan idan ma bariya su zo abin da biyo bayan ta tun da zai wannan ne nasu kashi ta shaye abin da zai zo bayan ta asali mutara ne na gaba kuma labari to yanzu idan su ce ta shaye wannan hukunci ba magana mutara yanzu na farko ta ce sunan ma bariya ne na biyu kuma labarin ta kenan na farko ta mishi ruwa a na biyu ta mishi masa nisan shi kenan ya ce wa misir da yake cewa zala ke na aidan fi ma'anaha wa shurudiya wajen ma'anata da shafi na zala ita ma ma bariya karshe ta ajita ma zala ma bariya haisu ya jiku an yasbiqa nabiyun wanda dole ne sai an samu korewa ta ta gabace ta au na harin ko na ko na ne misir kawai da kawai da Allah ke cewa qalu lam daga yana ku na bikin lan na bura alayhi ajibin a tarihi alayhi na musa falbibu na bura kaga mudari mansubin bi nafi wa huwa lan wal fi yadullu ala al istimrar yace to bari ya koyar nuna cewa abiya ya ci gaba to bismillah yau shi kenan subhanakallahumma bihamdika ما لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله insha Allah wai akwai ma'adarori da aka yi ba kamar su na gudan da na ranar laraba da ranar juma'a da ranar litinin ranar da aka kuri zai da hukunci na ranar laraba malamin za su yi da malamin ba malamin ba ta ranar juma'a ita ce kuma ta ranar ta ranar litinin da abubakar da muhammad alaihi duka bayan isha bayan magana kama gaba da isha يلا tsakanin magarba da isha kowane
a ran masallaci ko ne amma yin amurka amurka
wanda za a yi kuma a yi ana gobe harabar wannan ce mai zama